الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله dukkanin godiya da yabo sun tabbata ga Allah ta'ala wanda a cikin ikonsa da kaddartawarsa ya nuna mun wannan dare na tara ko dare na goma ga watan safar inin lahadi hijirar annab muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga birnin makka zuwa madina shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai inda za mu fara karatu na littafin kitabu tauhid na babban malamin na sheikh Muhammad bin Abdul Wahab rahmatullahi alaihi su da arba'una harif kenan kowane lahadi da an yi magriba ta hausa da zabarmanci wanda bai da littafi yayi kokarin samowa kan lahadi mai zuwa insha Allah saboda karatu ana son mutum ya samu littafi saboda munazara da muraja'a ko da an koma gida sai a sa littafin gaba a yi karatu saboda ilimi amana ne in an baka kai ma za ka isar ga wanda bai ji ba wannan littafi yana da muhimmanci sosai a wurin magabata waɗanda a majalis ɗinsu da sun sa wani littafi a gabansu to bayan tafsirin alkur'ani mai girma babban littafin da suke sama ɗalibai ko malumai shine wannan littafi da malam ya wallafa yana magana akan tauhidi tauhid shine ifradullahi bil ibada kadai ta Allah da bauta bin Allah shine haqqullahi alal ibad haƙƙin Allah akan mu wajibi ne mu san Allah dan mu bauta masa shi kadai bisa tsarin da ya aiko annabawa at-tauhid awwalan malumai sun ce tauhidi shine asa at-tauhid qabla as-salah wa qabla as-siyam وقبل الحج وقبل كل شيء duk wanda ya mutu da tauhidi aqidatu ahli sunna wal jamaa zai shiga aljanna insha Allah duk wanda ya mutu da shirka da hada Allah da wani komi sallarsa da azuminsa da la ma'ana sadakarsa da zumunta bai samu aljanna Allah ya tabbatar duk wanda ya mutu da shirka kuma ya samu hujja an yi masa wa'azi ya doje a kan shirka ya mutu a kai ba shi ba aljanna saboda haka tauhidi shine da'awatul rusul wal anbiya da'awar annaba gabaci ɗaya wal qad ba'athna fi kulli umma kamar da zamu ji a takaice mala yace bismillahir rahmanir rahim kitabut tauhid ma'ana littafi ne wanda ya kumshi karatu na kadaita Allah sanin Allah sanin Allah da ta shi da bauta wa qaulillahi ta'ala fadan Allah madaukakin sarki wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun suratul dariyat Allah ta'ala ce ba mu halicci aljan ba yani aljannu da mutane ba sai dan kadai su ta mu da bauta liya'budun ay liyuwahiduni dan su ta mu da bauta ba dan su bauta muna ba masu shirka suna bauta amma suna bautan wani Allah kadaita Allah shine bauta ma Allah kadai in ka tashi roƙon abun da wani bai mallaka ba Allah kadai kace roƙo in ka tashi tsoro baka tsoron kowa in ba Allah ba in ka tashi dogaro baka dogaro ga kowa in ba Allah ba shine at-tauhid wannan aya ta bayyana karara manufar da Allah maɗaukacin sarki ya halice mu akai ya yi halice mu ne don mu bauta mai a ƙarshen ayar ce ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun ba na buƙatar wani arziki daga bayina ko su ciyar da ni ko su tara dukiya wannan hanya ce wanda mun ka halitta musu su je su nemi halal amma maksudin halitta shine ibada kadai ta Allah da bauta wa qawlihi ta'ala fadan Allah madaukakin sarki wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula Allah ce tabbas mun tada ko mun aika cikin kowace al'umma mun tada manzo domin yayi musu gargadi abu na harko da manzon yake kira gare ta ani ibudullah ku kadaita Allah da bauta washtanibu tagut ku nisanci bautan wani Allah at-tagut duk abin da ake bauta ma koma bayan Allah ana ce mai tagut imma mutum ne ko ice ne ko aljani ne ko mala'ika ne ko manzo ne inda ana yi masa irin bautan Allah to ya samu sunan sabo ku nisanci bautan wani Allah ba kawai gumci ba kamar yadda waɗansu ke in ba gumci mutum yake bauta ma ba mushirki ne ba wanda ke da'awar matattu yana roƙonsu da ganin cewa waliyan Allah ne sun mutu ya zo ce wani ka taimake ni cewa ni ɗana yana cikin jarraba diyata ba ta da armi kaga ya ibada ga wani Allah saboda roƙo ibada ne ba a yin sa ga wani cikin abun da bai mallaka ba in ba Allah ba Allah madaukakin sarki ya tada manzo cikin dukkanin annabawa wa in min ummatin illa khala fiha nadhir ba wata al'umma face manzo ya shuɗe a ciki dan ga a zo kiyama a ce ba mu jiya ba ba mu sani ba Allah kuma baya azabtar da wanda bai shi ba yana da uzuri annaba kuma sun isar da amana na manzanci sun shiga kowane lungu domin karantar da mutane yau shirka jama'a ta shiga cikin al'umma da matasa da tsohi da wane ne sai wanda Allah ya marhama saboda ibtila'a da rishin hankurin mu wadda duniya da kuke ga gidan jarrabawa ne yau ka samu gobe ka rasa yau lahiya gobe ba lahiya malam fitintinu ga sunan cikin duniya sai mutuwar dan adam to mumini mai tauhidi ya san daga wurin Allah ne samu da rishi duka daga wurin Allah ne in ya samu ya gode ma Allah in ya rasa kuma ya yi hankuri ya san lokaci ne to da yawa nan ne suke faduwa wani bai hankurin cewa rishin lahiyan nan jarrabawa ce ce ya shiga kowane lungu neman magani sai ya huce gona da iri maganin da an ka shari'anta daban inda yake zuwa neman magani daban ina yake samun kansa wurin boka masu idda'il ghaib masu cewa sun san gaibi da ganinka sun san abun da ke tafa da kai waɗannan sahu duk wanda ya yarda akwai wanda yake iya taimaka ma mutum wurin aikinsa ya samu ci gaba da bunƙasa ko ya samu kariya ya kare mutum to mushirki ne neman arme na sa mutane da yawa shirka neman kasuwanci na kai mutane da shirka neman mulki uwa uba da wahala a afirka kasashe mu a samu shugaba wanda ba da boka saboda an karantar da su cewa bai ba taɓa yiwa mutum ya zan shugaba bai yi tsahi ba a bisa wannan aƙida suke rayu dole sai an yi tsahi an yi alaƙa da waɗansu shekannu don mutane su tsoraci mutum subhanallahi al'azim to wannan kishiyar tauhidi ce wagga aya ta biyu a cikin suratul nahl wa qawlihi ta'ala fadan Allah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah ai amara rabbuk ubangijinka yayi umurni ya zartar da doka ya tabbatar yayi wasici alla ta'budu gadda ku bauta ma kowa illa iyyah sai shi kadai saboda shi yayi halice ku shi ke shayar da shi ku ke ba ku ke taimaka mu shi ke muku komi duk abinda muke samu daga wurin Allah ne saboda haka gadda mu bauta ma wani in ba shi ba wa bil walidaini ihsana sannan iyaye ku kyautata musu suratu isra wa qawlihi ta'ala wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a ku kadaita Allah da bauta ku kadaita Allah da bauta gadda ku hada Allah da wani wa la tushriku bihi shay'a gadda ku hada Allah da komi ma'ana da kowa da komi komi karamcin abun don saboda irin al'adu da muka iske a ƙasashenmu na Nijar shine bautan kayan gida waɗansu shaidannu ne da ake zuwa a yi yarjejeniya da su cewa ga ahalinmu ga a'ilata na ba da kaina ina son a taimaka muna a ba mu tsaro shi ko aljani sai ya samu jiji da kai kamar yadda sun kaga cikin suratul jin dama asalin ku samu jiji da kai daga mutane ne innahu kana rijalun min al-in ya'uduna bi rijalin min al-jin fazaduhum rahaqa doguwa muna neman taimakon ku ku zo ku agaza muna aljani mai suna doguwa ji ana kirarin sa ya doci iska ya san ba shi ke taimako ba in ba Allah an bar Allah an kama doguwa ko malam alhaji wai suna wani aljani ne shi rago hori yake ce aje mai cikin gida ba a taɓa wannan rago ko da yunwa ba a saida shi saboda ba na mutanen gidan ne ba in an taɓa kuma za ku ganin bala'i cikin gida to wanda ya mutu da haka ba shi ba aljanna komi sallarsa sai in ya tuba ya bar waɗannan abubuwa ga sunan dai tarkace iri-iri da sunan kayan gida aljannun gida da kaza to haramun ne yin haka Allah ta'ala wannan aya mai girma cikin suratul nisa Allah ta'ala ce mu kadaita shi da bauta gan mu hada shi da wani wa qawlihi ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum fadan Allah ta'ala cikin suratul an'am alwasaya al-ashra waɗannan ayoyi na al'an'am wasiyoyi guda goma bari da hani malumai sun ce duk littattafai da sun ka fito daga wurin Allah irin wannan umarni da hani sun tabbata a cikin waɗannan littattafai injila da attaura da zabura Allah ya tabbatar da irin waɗannan umarni to ka ce musu ta'alau ai halummu ku zo Allah yana ba annabi umarni ya kira al'umma gabaci ɗaya ku zo na karanta muku ma harrama rabbukum alaikum abunda ubangijinku ya haramta muku haramun na farko Allah tushriku bihi shay'a ba wani zunubi mai muni mai girma kamar shirka akwai wani malami wanda yake karantar da kitabu tauhid a halkarsa shekaru da shekaru ko an sabce sai a maida shi a sabce a maida shi a sabce sai dalibai sun ce malamin fahimci wannan tauhidi inda an samu wani littafin hadisi na luga na kaza da kaza dama ana karatu irin waɗannan littattafai amma shi ya ga cewa dole tauhidin nan a maimaita shi saboda akwai shedan yana neman mutane su abka mu shirka yace kun fahimci tauhidi sai la ba alaihi can wata ran mala ya zo karatu yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un labari ya zo mana cewa wani bawan Allah ne ya abka ma mammarsa ya sadu da mamarsa makaranta kawai la haula inna lillahi wa inna zunubi ne mai girma sai ce ce a ashe mantuwa ce wani gumci ne wanda mutum dole sai ya zubar da jini domin kamun kafa tawassuli ga wannan gumci sai ya nemi wasu kan tabara wai dan tsuntsuwa yayyanka ma wannan gumki to da wannan ya dama dama mana amma uwa tuktum ya ce lalle ba ku fahimci tauhidi ba zina zunubi ne balle ga ma'aifiya amma wurin Allah hada Allah da wani ya yi buni akan zina da a ce wanga da ya sadu da mamarsa ya mutu wanga da ya shirka ya mutu duk sun mutu a kai to wancan yana iya samun rahama a wurin Allah shi ko wanga abadan abidin fi da jahannama ba shi ba gafara shi ba a yi mai sallah ba a yi masa istighfari ba a ce Allah ya gafarta mu shi ko wanga in dai bai taba shirka ba mushriki ne bai bayyana cikin shirka ba ko a cikin shan giya kwalbar giya ya mutu da ita to ana neman ɗaiɗaikun musulmai ba waɗanda ake ganin kimar su ba su yi mai wanka su yi mai sallah kuma in ka zo ta'aziyya kana ce Allah ya gafarta mu ka kama bakinka yana karkashin mashi'a na Allah in sha'a ghafara la wa in sha'a azaba amma mushriki ta'aziyyar in ka je in makwabcinka ne ba ce Allah ya gafarta sai ce Allah shi kan musulman kwarai Allah shi kan ba shi ba dan shi ba musulmi ne ba duk wanda ka san mushriki ne in ka sani wurin ta'aziyya da gangan ka ce Allah ya gafarta mai to kana da zunubi wurin Allah tauhidi da yawa so da dama muna tunanin mun fahimce ta wallahi da saura sosai cikin maganganu akwai ma'ana shirka akwai shirka na zuciya akwai shirka bangaren so akwai shirka bangaren girmamawa akwai shirka ga sunan kala-kala cikin maganganu so da dama ce jiyar in ba da karen nan cikin gida da an yi mulfata to kaga an yi shirka karama ta magana kai in ba da tattaimace ni ba da yau Allah kada ya sai inda nake in ba Allah ba da ya kaddarci ka zo in ba Allah ba saboda da son Allah ne an kai haka wannan sura tana cikin suratu al'an'am ƙala bunu mas'udin radiyallahu anhu abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara masa yarda yana cewa man arada an yanzura ila wasiyyati muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati alaiha khatama falyaqra qawluhu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum ila akhir al-aya abdullahi dan mas'ud yace duk wanda ke son ya kalla zuwa ga wasiyar manzon Allah allati alayya khatama wadan kuma sun ce wanda ya cika a kanta ko wadda akwai sa hannunsa a kai to ya karanta waɗannan ayoyi malamai sun ce a wasiya yana nufin wasiya ce da annabi ya rubuta a saboda waɗannan ayoyin kana karanta za su ji zalikum wasaqum bihi zalikum wasa wasiyar Allah ita ce wasiyar manzo Allah abunda Allah ya muna wasiya da shine annabi yake karantar da mutane ga wasiyar Allah ku kadaita Allah da bauta saboda girman waɗannan ayoyi abdullahi dan mas'ud yayi wannan magana sheikh muhammad salih al-usaimin cikin sharha da yayi kitabu tauhid ya kawo ga wani ya tunani a wasiya wadda annabi ya rubuta ko yasa an ka rubuta mai da yace ya cika a kanta abunda yake nufi dan ya nuna mana girman waɗannan ayoyi da akwai wasici na Allah zuwa ga al'ummar annabi Muhammad alaihi salatu wassalam wa an mu'adh bin jabal radiyallahu anhu malam ya ka hadisin mu'az ɗaya daga cikin manyan almajiran manzo Allah annabi ya jinjina mai ya bashi lambar yabo a wurin fiqhu bambance halal da haram wa a'lamuhum bil halal wal haram mu'az bin jabal sai yana nuna maratib na sahabbansa bangaren jin kunya duk sahabbai suna da jin kunya yace ba kamar Usman kowa da irin tabi'a da Allah ya mai to Usman shine oga anan sassautawa da rangwami da afuwa da neman a tausaya abubakar siddiq da an yi shawara ya za mu musu mu kashe shi a sassauta a dibi abin da za a karba wanda kuma yana ga ba kahiri ne ba kawai cire mai kai wannan kuma hadisi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da sun kai yaki an kama mutum wurin saba'in yanzu shawara abubakar ya kan gani kashe su za mu yi ko mu amshi ya ce a sanduk babu kuɗi a ɗora ma kowa jangali tara dole ya biya sannan a tafi shi umar ya ce a'a ni shawara ta mu gwada ma Allah wallahi da gaske muke kuma shawara ta bi kowa a bashi dangin shi in baban shi ne hito a barkan da baban cire mai kai mu nuna ma Allah wallahi mun yi son Allah fiye da kowa Allahu akbar kowa da irin yanayinsa kaga shi isa yana neman a gafarta ma al'umma ranar kiyama da Allah zai tambaye ka kai kace a bauta ma kai da innarka su ce wallahi Allah ka hini sani kuma Allah ya sani dan saboda waɗanda sun ka bauta ma isa su san cewa ba isa ya faɗi haka ba a ƙarshe ya ce in tu'azzibuhum fa innahum ibadu wa in tabtil lahum fa innaka antal azizul hakim nuhu kuma shi gaba ɗaya yake rabbi la tazar alal abdu min al kafirin dayya duk shahi su gaba ɗaya ma da shekara dubu mutum na wa'azi bai huce mutum goma ba tamanin Allahu akbar kenan kowa da irin halinsa to mu'ad a takaice ya sha karatu wurin manzon Allah saboda ladabi da biyayya mu'ad annabi na son sa wanga hadisi yana cikin hadisan da mu'ad sai da ya kusa mutuwa ya bayyana shi hadisi ne wanda duk mai tauhidi in ya ji shi yana jin daɗi yanzu sai dai ya yi fatar ya mutu a kan tauhidi saboda akwai fitintinu talan lafiya suna iya rishin lafiya wala Allah cikin kaddarta akwai rishin lafiya gaba wanda mutum zai shekara takwas bai da lafiya to ga fitintinu ga shedannu cikin dangi na mutane ga wanga shedan ya zo ya sama wusu wasi abun nan akwai sa hannun mutane ba na likita ne ba sai an yi kaza ka yarda man in ka samu lafiya inna allaha ghafurur rahim akwai jarrabawa ba wani daga nan zai ce to ya yarda a kai shi wurin boka ana tahiya kuma mutuwa ta ɗauke shi khasira dunya wal akhirah tunda da yardarsa ne da son shi ne Allah ya kare mu imani mu da tauhidin wa an mu'adh bin jabal qala kuntu radifan nabi ala himar mu'adh yace na kasance bayan manzo Allah akan jaki annabi na hawa jaki saboda tawadu'i sallallahu alaihi wasallam yace annabi na kan jaki yace mu'adh zo ka hawa annabi ya tsora shi kenan ya halatta jaki wanda ba ramamme ba wanda yake da koshi saboda annabi ya yi kowa tausayi gakka tsammani irin jakinka ne kana ta dukan shi ya rame ka ta annabi ya dora wani a ka dibi yanayin jakinka wala Allah akwai yunwa tare da shi annabi bai tozartar da kowa hatta dabba bai yarda a tozartar da na karkashin mutum jakin da annabi ya hau yana da koshi akwai kiba kuma babu wani illa gare sa na yi bayani haka ne dan don wani ya dora wani akan jakinsa ramamme kana ganin da kyat ka dora mai buhun shinkafa goma da kyat yana tafiya da kyat ya halatta ɗora wani akan jaki tare da bayan ka hau malumai sun ce wanga yana nuna tawadu'i na manzon Allah alaihi salatu wassalam mun sha maimaita bayani irin abubuwan da suke nuna alamatul kibir da ya bayyana a kanmu wani bai iya hawa tsohon moto wani daidai da taksi in ya zo tsaida sai ya ce a ba wagga ba bari har sabuwa ta zo to sabuwa ta kace dan ka ji da taksin sabuwa shikenan ta kace sabka dai za ka yi kawai taksi mai biya ma bukata a sabka lahiya ina ruwanka da tsohuwa ko sabuwa tsohin ne ya kamata mu tausaya ma rashin hali yasa ba su canza ba sun kai sabi wani yanzu shi ya kanshi babba ne bai iya hawa moto ko a gashi yana tafiya da kawai yana jin nauyi to wata manzon Allah cire takalma yake ya cire takalma ya tahiya ba takalma maluman likita sun yi bincike cewa tahiya ba takalma yana kare mutum daga cutar kansa da koda rai duk mai yawan tahiya ba mutanen kawai da suke tahiya cikin gona ba kawai sun yi mutanen birni lahiya saboda cikin ƙasa akwai abubuwa biya wanda ke taimaka ma jikin ɗan adam duk abin da kaga annabi yayi to kai ko to ɗaya cikin rayuwarka to in kai tafi babu takalma ce to sabuwa hauka ce malam ba takalma to kai cikin gidanka tunda mutane ba su san cewa koyi ne da annabin rahama ba fa qala li annabi yace masa mu'az yace annabi yace min ya mu'az atadri ma haqqullahi 'ala al-ibad a wata riwaya sai da mu'az ya ce labbaika wa sa'adaika ya karba mu annabi nan ga kawai annabi ya ce ka san haƙƙin Allah akan bayinsa wa ma haqqul ibadi ala Allah kuma ka san haƙƙin bayi akan Allah Allah ne ya dora mu kansa muna bin shi haƙƙi dan tausayin sa da shin kai nashi ba a tilasta mu Allah ganin damansa mu'azu kuma saboda ladabi da biyayya yace Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzo ke da sani faɗa mini mona ya rasulallah ai mini bayani qala annabi yace haqqullahi 'ala al-ibad haqqin Allah akan bayinsa an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a su kadaita Allah gadda su hada Allah da wani haqqin Allah da yace mun mu kenan mun doki alƙawari za mu da Allah shi kadai in za ka bude shago ba ka zuwa wurin boka ya kama sa'a ya baka kulli sai sa cikin asusu zai jayo mutane su tsaye in za ka kai doki a ma'aikata ba ka gaishe gidan boka ya kwan haƙƙi ne da Allah ke bin mu gan mu haɗa shi da komai mu kaɗaita shi da bauta wa haƙƙul ibadi ala Allah annabi ya ce mu'az haƙƙin bayi akan Allah Allahu akbar dole mu gode ma Allah Allah yu'addiba man la yushriku bihi shay'a Allah ya ɗora ma kanshi na ba zai azabtar da wanda ya mutu bai haɗa shi da wani ba ba shi ba azaba zai samu ceto na Allah Allah bai kone shi bai masa azaba mu'azu ya ce ah haka abun yake to duk da habbai masu tauhidi ne ya ji daɗi sosai qultu nace ya rasulullah afala ubashirna ba zan je na yi ma mutane bushara ba irin wanda garabata duk wanda ya mutu bai shirka ba a kone shi bari na je in gaya wa mutane annabi ce la tubashshiru gadda ka gaya fa yattakilu gadda su je su jingina akan wannan su rage ayyukan su na lada bar su fi ta ƙara lada ka san mutane hawa hawa ne wanda ya san wanda ce to mu dai da tauhidin nan duk kwaram ya sai yake mu tsaya akan tauhidi sai ya rage nafila azumi ce a alaikum bit tauhid ni babu ruwana da azumi kuma haka ne in ya mutu da tauhidi dan aljanna aqida ce ta ahlus sunna amma dan aljanna ma yana gidan shi a kawata shi nawafil da muke ƙara gina gidan mutum ake da ka ce la haula wala quwwata sai a kawo wani tanta ko kaza ko wata bishiya a sa a gidanka kana subhanallah a sa wani kular cikin gidanka na aljanna kana alhamdulillah kana qiyamul layl sai a ɗauko wata kyakkyawa darma ma arme saboda qiyamul layl da kai kaga kenan wanda aikinsa bai yawa ba gidan shi kenan ba mamaki gida ne na aljanna akwai komi amma wancan ya tsara shi saboda amanar ilimi da annabi ya hana mu'az ya yi shurukun bai gaya ma kowa ba sai yaushe mu'az ya tsufa ga wani amana na ilimi ba wanda ya san wanga hadisi in ba shi ba sai fitar da shi ya bayyana ma al'umma waɗannan hadisai gaba in ma da ya zo tarjama zai nuna muna ashe cikin ɗalibai ana iya keɓance waɗansu da wani ilimi ba tare da waɗansu ba shi malami shi ne ke dibin wanga nibokin shi mustawakin shi ya kai a gaya mai wani abu wanga kuma bai da wannan kaɗan duk mutane muke amma kowa ba irin tunani ɗai gare su ba ba irin ƙarhin hifz gare su ba kowa da yadda Allah ya yi akwai wani in an shiga cikin wani fanni kawai shuru zai yi kuma haka Allah ya yi a wani fanni kuma shi ne gaba to Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddarta rayuwarmu akan tauhidi kuma ya karɓe mu akan tauhidi akhrajahu ya'ani bukhari da muslim fi sahihain a cikin sahih bukhari da sahih muslim anan kuma zamu tsayawa sai bangaren zabarmanci sai mu shiga arba'una hadith kenan zamu yi muntuka 20 20 hausa da zabarmanci kan lokacin sallah yayi insha Allah ta'ala